أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وحكم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الهتني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قرب الأقدام فريد تهري على الإطلاق حكم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل الصلاة والأمن والستر واللطف والأمانة والمعرفة واليقين بجاه رسول الله يا أئمة الشيء اهدري لنا جهال المهدر ولتعدلي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه alhamdulillahi wal abdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah muna istimrari cikin zaman mu na littafin na mai albarka jawahirul ma'ani wanda shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu anfa'ana Allah bihi wa askanana Allah fi barzahiyatihi bi ba'da ruju'ina ila ila Allah subhanahu wa ta'ala bi jahi rasulih muna zama 132 a yau mun yi magana akan muraƙaba da mushahada da da'iratul arifi a baya wanda da'iratul arifi shine muka kawo hadisin nan kuntu sam'uhu wa basaruhu wa rijluhu wa yadahu wa yadahu wa rijluhu lati yamshi biha wa la in sa'alani la udiyannahum wa la in ista'azani la uizannahum amma an tare ma'anan hadisin a kuntu kuntu kuntuhu kawai wa fi riwayatin ukhra kuntuhu bi ma'ana idan an tattara waɗansu shimuli abubuwa masu abubuwa to ko ana faɗan abu a ce abin kaza ne kawai kamar ka ga waɗansu ɗaukaka da waɗansu duniya ya faru za ka ce nan gurin ana duniya a waje kaza tare da wani abu ne a cikin duniya to yau muna cikin haƙiƙatul ma'arifatu billahi ta'ala haƙiƙatul ma'arifatu billahi menene haƙiƙan ma'arifa zuwa ga Allah an tambaye shi Tijani ya ce al-ma'rifatul haqiqiyatu ma'rifa ta haqiqiya hiya akhadhu Allah lil abdi akhazan shine akhadhu Allah lil abdi wato idan ubangiji yayi riko bawa akhazan alqawri la yurafu lahu aslan wala fadlan wala sababan idan haka ya faru ka rike ka fahimci Allah aka saba dai kawai to ubangiji zai riki bawa kamar yadda bawa ya riki Allah to zai dinga ganin babu wani abu me dalili me asalinsa me fadalansa me sababinsa a kai dai ubangiji ya kama ka ta gurin da ya kama ka wala ya ta'aqqala fihi kayfiyatun makhsusiyya ba hankali baya kamawa wajen wata kaifiya kaifiya ke bancacciya wala ya kala wuta saurin bihisi na ta shi kenan taswirun na yinsa wala ya kala wuta taswirun babu wani sura da zai masa saura bihisihi a motsinsa wa shawahidi da shaidodinsa wa mamhuwatihi da abin da zai shafe shi wa mashi'ati da mashi'arsa wa irati da iradansa bal ta kawo ala tajallil ilahi za ta fada ne cikin tajalli na ubangiji laysa lahu bidayatin wala nihayatin shi kuma tajallin ba shi da farko ba shi da ƙarshe wala yuqamu lahu ala haddin ba a tsaye da shi cikin wani iyaka wala nihayatin ko ƙarshe wal wa, wa muhiqqul abdi muhiqqan shafewan bawa shafewa ne la yaqalahu shu'uran bi shay'in in aka shafar da shi to baya jin wani motsin wani abu wala bi adam shi'urihi ko rashin ji wala bi bi mahaƙihi ko da shafewansa wala yi mai asalan ba shi da tamyizi a wannan gurin ya ƙare kenan asalan baki ɗaya su min far'ihi daga rassansa wala aksi ko akasin rassansa bal yadda mutum zai kasance la yaqilu ba shi da hankali illa min haisul haqqi bil haqqi fil haqqi anil haqqi wato fana'il fana'i kenan ake nufi فهذه wannan shine al-ma'rifatul haqiqiyya shi ake kira da ma'rifa haqiqi ma'ana ma'rifa idan mutum ya san Allah idan ka shiga cikin maganan Allah to zaka nemi kanka ne ka rasa eh zaka nemi kanka ne ka rasa in ko mutum bai gane hakikan fana'i ba ko eh ma'arifa na haƙiƙa kai shiga ba to ana kwatantawa mutum da baccinsa idan ka yi bacci aina akaluka ina kake menene kai ko musamman a ce ka da ku ka samu ko baccin yadda kake so to ba ka sanin la hissan wala taharrukan wala bidayatan wala nihayatan ga kanan ka tafi ne to ka bace dulun ba ko kaɗan ka zama ba faje na gaskiya to wannan shi ake kira fana'u to wannan yana nan duk komi abin da sufaye suke faɗa idan baka gane ba kai ne ba za ka gane ba amma su suna magana ne akan ainihin abin da suka yi research suka san shi yawa ainihin abin da mutum ya yi research ya san shi su haka Allah ya ba su fa hadhihi al-ma'rifatu al-haqiqiyya thumma yafidu alayhi za a kwaranyo mishi min anwar al-qudusiyya hasken nan na qudusiyya tsarkakeke faidun yauɗai kamalu tamizi wani kwaranye ne wanda za a bashi na cikin mayyazewa wata tafsiri da rarrabewa bayan almaratibi a tsakanin martabobi wa hawa siha da kuma keɓance keɓancenta wa ma tuɗi haƙa'iƙa da abin da za a bashi na haƙa'iƙa haƙiƙanta fi jami'a hakamiha cikin dukkan hukuncocinta wa muktabiya ya da abin da ta hukunta wala waziniha da abin da ya lazimce ta wa tafsiri sifati a bambance masa sifa wal asma'i da sunaye wal maratibi da martabobi athari ha gurin da ta tsaya wa ma'arifiya da sanan sanayyata wa ulumiya da ulumanta wa hadha tamyiz wannan tamyiz yusamma bil baqa'i tani to ka dawo kenan baqa'u tani wa sawil kamili watsakewa cikakke ka dawo kenan eh zaka faɗi abubuwan da kuma ka gane bayan shiganka ka yi bacci mai tsawon mai daɗin gaske wanda sai da ka rasa ma'aina kake wato baccin ka ji daɗin baccin to sai kuma in an ga dama sai a mayyaje maka kaza da kaza da kaza da kaza to haka to wancan bacci ne a maidon ka biyu shi ne fana'i shi bacci ne a maidon ka biyu amma ka tafi ne a Allah ba ka ganin komai wani lokaci mutum yana zikiri yana fara sanin haka zai iya ganewa shi suke ce masa jannatul adni eh eh jannatul adni ko jannatul mawa wannan idan ka narke a ciki ba ka sanin me kake ciki gaba ki ɗaya banda Allah yawa wal aslul awwali asali na farko yusamma bil fana'i tami ana ambaton shi da fana'u tami wa sahul kamili ana ambaton shi kuma da sahul kamili wala qiyamu li hadha al-baqa'i ba a tsayawa da wannan baqa'un illa bi fana'il fana'i al-awwali sai wannan fana'ul awwalin yazo ala aslihi da asalinsa wa qa'idati da qa'idarsa wa mata in hadama al-awwali duk lokacin da aka rusa na farko in hadama sani na biyu ma ya rushe ma dama ba ba fana'u to bakawo ma babu ai da kawai kana nan ne daidai wassalam haka shautiya ne yace intaha ma amlahu alaina radiyallahu anhu wannan shine abin da shautiya ne mana imla'i akan sa Allah ya dade shi kaman ta halla bi hadha alwasi almutaqaddim duk wanda yayi ado da wannan siffa wanda ya gabata sahalahu zuhuru to ya inganta ya bayyana fi halkin cikin halitta wa taqaddumu alaihim zai gabatu kuma alaihim akan su wa ilayhi alqalbu yuridu nafsahu to anan ne muridi yake son ya jefa kansa wa tafil asari ya bibi yadda ake yi yaya ake ake samun fana'i ya ake ake samun baka'i ويمتثل أم- آه، أوامره zai bi irin horon da shehinsa yake bi wa yastanibu nawahi zai nisanci abin da a- aka hana Wa- ko wa ma'aradatihi wa ma'aradatihi zai nisanci dukkan waɗansu abubuwa da su yi mu'arada da wannan walau bi kalbi ko da zuciyarsa ya ki fa idza fa'ala hadha idan muridi ya aikata wannan sa'ala min mahabi fadlillahi zai nema daga fadalan ubangiji tsantsan fadalan ubangiji wa karamihi da karamcinsa bi izhari faqarihi da bayyanan bukatuwarsa wa lisani zillihi ya roki Allah da harshe na kaskanta wa bijahi habibihi da matsayin masoyin anna- masoyinsa uban- manzala wa nabiyi annabinsa an yarhamuhu ubangiji ya masa rahama bil fatihil akbari ya nuna masa ya masa fatihil akbari ala yadi qudwati a hannun wanda yake bi shehin sa kenan wa man lam yatlibul fataha min abwabi duk wanda bai nemi fatahi ta kofan shehin sa ba turida za a kore shi walan yantafa bi asbabi ba za a yi amfani da sababin da kowace hanya ya bi ba shine asbabu ai ya bi ka'ida kaza kaza kaza kaza to ka dawo ta kofan da aka san ka a baka dawo ba to wannan kofan dai ita ce kofar ka eh in ka kasa ka ki ka dauke wannan ka jingila shi ka koma nan to za ka sha wahala yawa qala sayyidina radiyallahu anhu shaujani yace qa'idatun wata qa'ida ilam ka sani annal fataha wal wusul ila Allah fatahi da saduwa zuwa ga Allah fi hadartul ma'arifi a halaran ma'arifa la yab'asu Allah ta'ala illa ala aidi ashabil izin lakhashi Allah baya ba wa kowa sai ta hannun wa'inda suke da izini ke bancece shine shehin ka kenan ka izinin risalati kamar izini ne na annabta wa mata faqada al-izn duk lokacin da ka rasa izini al-khas ke bancece la yujad min Allah fatahun ba za ka samu fatahi ba kai baka samu fatahin ba to a saman maka ta karkashin shehinka in ko ba wannan to la yujad min Allah fatahun wala usulan ba za ka samu fatahi ba kuma ba za ka samu saduwa ba walaysa li sahibihi illa ta'abu duk mutumin da kai duk auradin da za ka yi sunanka ko wahalalle eh shine ba ba za ka samu lada ba za ka samu lada amma abin da ake bukata ainul muradi ba za ka kai ba ba za ka kai gurin ba kaga an sha wahala wa man ta'allaka bi matsa- bi matsali a cikin kutubus tasawufu wanda ya rataya ka dauko wannan littafin ka karanta ka dauko wannan ka karanta ka dauko wannan ka karanta ka ce da shi ne za ka yi usuli wa sar illahi bin naqali a cewa ka tafi wajen Allah da ciro dokoki wani yayi kaza yayi kaza kaji wal akadu an warju ilaiha wa ta'wil alaiha ka karba akan wannan ka komo kan wannan tawilin ka duk akan wannan laysa lahu min sayri illa ta'ab duk abin da zai ko da zai kai ina ne a cikin yayi maka magana ga adadin mutanen da suke hawa kujera ka ba duk a baka ba- a baki duk a baka wannan a baki to ga baki daya sunan mutum ya wahala kuma na fahimci wannan da kan Abdul Jabbari na fahimci wannan daga kansa domin a da sai na yi zaton ya yi nisa sai ya zamo ashe mubala a ne karantawa yake yi. shi kuma sufanci ba karatu ba ne ko da ba za ka iya rubuta sunanka ba in kai in ka bi wannan siffan da ake so ka bi eh, wa- yalƙal muridin nafsahu wa ya tafi asarahu idan mutum bai yi koyi da wanda kake bi ba ka dinga bibiyan ina ya sa kafa ka sa ina ya daga ka daga wani irin aiki yake ka dinga kwaikwayon wannan in ba wannan bane in dai mutsala'a ne na littafi to sunan ka haba mansura duk labari za ka bayar duk wani sufanci duk wani wuri da rai rai rai rai da ka faɗa to amma an ka faɗan aka ya fushe ka kuma daga karyan abin za a gane kawai hira kake yi, muhaki ne kana ba da hikaya ne amma baka san baka san abin ba to da yawa ana samu a cikin sufanci wanda suke tafiya akan mubara'a ne na littafin sufanci amma kuma tadribin aikin tahazibat eh, iktifa a bi asari al'ulama auliya Allah ba a yi to daga nan ne fa mutum kuma zai durguje ta ƙasa Allah ya kiyaye to kaga laysa lahu min siyari illa ta'abu wala yasilu min Allah shay'a ba zai samu abin da ke ne lal fatahu wa lal wusulu يعني من الوصول إلى درجة المعارف والإيتساس وأما الصواب أما يسام لا دا ذكر أنه فيحصل له بقدر إخلاصه وأنه يسام دي دي دي yanda kowa ma ya zo ko dan izala ne zai karanta ya abin lada zai samu ladan shi amma ya samu ainihin abin da ake nufi dama alfatau wal wusulu shi ake son ka gani a cikin ka'idar ma'arifa to ba a samu wannan mato da sauran mutum wasu na tambayi shi wasu jami'ar radiyallahu ta'ala an kaulihi an kaulihim fadin fadin sufaye alfaqiru ibn waqatihi alfaqiru ibn waqatihi eh shi kowa ba in ya gani ibn waqatihi ne haka ya kamata ibn waqatihi zai ta wuce yau shi ne naka gobe kuma sai mai tsawon kwana saboda haka kai aiki a yau saboda haka su sufaye kullum duk lokacin suka riski kansu suna neman tarbi'i ne tsakaninsu da ubangiji babu yarda da kai babu neman hutu sai neman ƙara kusanci shine ma'anar ibn wakati na eh ba za ka ba za ka yi kokarin duk wani abu na sabawa Allah ba za ka yi kokarin sa ba a'a abin da za ka yi ka samu yardan Allah Allah ya yarda da kai kullum yanzu ne lokacin ka ai jiya baka sani ba ko ba a karba ba saboda haka to yanzu mu rika gyara shine jinkirin dan adam in har aka kara maka awa daya a duniya to an kara maka awa daya a duniyan nan ka kara sanin Allah ne ka tuba kuma cikin kuskuren da kai na bayan awa daya baya domin bayan awa daya watakila baka kara sanin Allah kamar yadda zan ka sani ba to ya kamata tsoron Allah ka yi karu duk ba awa ba su a gurin su ko da minti ne in zaka iya tunani biyu a cikin minti daya to tunani biyu din to ɗayan ya kasance yana gaba da ɗaya shine taraki yawa me ya kake tunanin za ka yi tsakaninka da ubangiji me ya kamata tafakkurin ka ya koma ya ƙare yana tafiya cikin Allah ne da abin da Allah ke nufi shine almar'u ibn waqati shi eh ibn yawmi suke cewa to wannan shaujan ya amsa radiyallahu anhu qawli ma'anahu huwa ma yura ma yarahu wajiban alaihi fi waqti kaga ne ko menene ya zamo tilas akan sa a lokacin sa yantahijuhu wanda zai shige shi wai tarkuma wara'ahu ya bar duk wani abin da ba shi bane mimma la hajata lahu bihi wanda bai da bukatuwa me bukatuwarsa neman yardan Allah neman gane Allah to shi zai kara fal muridu shi muridi yanzu ma kana muslihatul lahu fi waqti zai dinga neman menene zai gyara gabansa saboda baya an yi an tafka kuskure kullum abin da ya kamata mutum ya dinga zuwa gaban ubangiji kenan an tafka kuskure yanzu na neman gyara eh wannan niyyar ita ce ainihin jirgin da take daukan mutum take kai shi babu salami wannan niyyar shi yasa niyyatul mu'min ablagu min amalihi shi yasa idan ka tashi za ku yi tafiya ga ka ga karo ga dan fashi ga ga dan madugo ga kowa a cikin mota ɗaya ku zo ku yi ku yi dunkule ga baki ɗaya ku faɗa rami duk an rasa wanda za a fitar da shi kuma tafiya za ku yi da niyyar mutane ake kama su ba za a ce dan kana tare da karuwa ne a ciki kai ma dan wuta ne kuma wannan dan fashi ne wannan dan madugo ne ba haka Allah zai ba a wani niyyar kake tafiya da shi a cikin niyyar a cikin niyyar ake tafiyar da kai to kaga ashe kenan shi dan adam ana son ya gane wani irin mu'amala zai da rabbuhu na neman yardansa ya in har ka ji kana fara tunanin ya kamata ka zalunci wani ya to ai ka bugu ai shi ma tanadin tanadin shiga bala'i ne kuma kake wa kanka ba ka fita ba ya kamata wani kai mar kaza kai mar kaza in har zuciyarka za ta yi za ka shirya wani wani abin nan ya fada don ka samu wani abu nashi na cuta ta yi baka zamo baka bayyance abin da ake nufi ba idan Allah ya kama ka nan ai da kai da barawo daya eh ai baka tafi dan gyara ba ka tafi ne dan batanci eh kamar mutum ne ya tashi ya ce zai tafi wajen zai yi tafiya zai tafi bauchi misali sai ce wannan zai je sada zumunci wannan ya ce shi kuma wallahi tallahi yana son yayi Allah ya sa an ce wani ya samu kuɗi ina son je in same shi ne nima in yaga ko ta yaya da duk wannan tafiya wanda suka tafi wanda ya mutu akan hanya wannan barawo ya tafi wannan kuma a sada zumunci shi abin ba sai ka aikata ba niyyar ka da shi ake kama ka niyyar mutum da shi ake kama shi to ina kuma ya aikata to shine abin da ake nufi kenan wa in faraqahu tadarruran idan ya ya rabu da cutarwa fahimta hajihu to ya samu natija wai tarkuma adahu ya bar abin da ba ruwansa hadha huwa al-murid as-sadiq wannan shi ake nufi da muridi sadiki Allahumma ja'alna minhum wal arif billahi shi arifi masanin Allah huwa fi kulli waqtin bi hukmi tajalli shi a kowane lokaci yana cikin hukuncin tajalli ne wato yuta li kulli bi haqqin haqqahu ka gani duk wani mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa wal aluna min al arifin wanda suka suka ƙara gaba daga cikin arifai hun murtakibuna ma yafruzu min hadarta ilahiyya su suna sauraron su ga me zai fito daga hadarin ubangiji ne aluna kenan min al-arifina eh fa yuqabilunahu bil ubudiyyati abu kaza ne abu kaza zai faru abu kaza zai faru to su fuskance shi bil ubudiyyati da ibada wal adabi da adab da ladabi allati ta tutassu bihi wanda aka keɓance su da shi wa bi ibaratin ukhra a wata ibara daban kuma ma'anahu annal fakira shi fakiru ibn waqati dan lokacin sa ne hiya li ashabil muraqabati al-kubra yana nan ne tare da mabuta muraqaba masu girma ko fi kulli waqatin a kowane lokaci bi hasma yusadibu min at-tajalli gurgurdan abin da zai dace da shi daga tajalli ya taluna bitilwa na tajalli ya ce yana bibiya ne da bibiyan tajallinsa shi muqabalatiha a dinga abu kaza ya tajalli ya ce to a tsare shi da kaza in kaza ya tajalli ya ce a tsare shi da kaza haka yake tajalli muqabalatu bil ubudiyya wal adabi da ubudiyya da adabi li udali kullin bi halli haqqihi saboda ya ba wa kowanne abin da ya saukaka da haƙƙinsa min al ubudiyyatin daga ubudiyya wal adabi da adabi in ta min imla'i alaina ya cika daga abin da imla'in shehu tijjani ya mana a radiyallahu ta'ala anu sai kuma wani kokuwa wasatu radiyallahu anu an tambaye shehu tijjani wannan abu ne wanda yake da wahala eh an fakir sabir wa gari shakir fakirun as-sabir talaka mai haƙuri wa gani shakirun da mai arziki mai godiya wanne ne fi da shi kuma ya fakirin ya ci jarabawa sabirin ne ai duk na ma ga fasadi runa an jarawun da gari hisabi dama ai dama wannan wannan matsala a cikin zahiri kowa ya zo ya tsaya to za ka ja mini shau jani zai fito da su kowa ya yi ya zo ya tsaya a zahiri kamar an ce ne da mutumin da ya dade a tsaye a sallah da wanda ya dade a sujudi wanne ya fi lada tsayuwa rahama ne tsayuwa ko gafara ne sujudi rahama ne to da ka tsaya gafara ta yi ta shigo maka daga yi sujudi rahama ta yi ta shigo maka wanne fi to ana exolaji irin wayannan duka baki ɗaya suna fitowa a cikin shari'a to kowa in aka zo aka ajiye shi sai kowa ya zo sai da tsaya wallahu alam saboda kowanne yana da bakin da nassin qur'ani wanda ya nuna darajarsa to a haka ake nufi kamar a ce da miskini da fakiri wanne bi wani gurin za ga an fifita miskini akan fakiri wani gurin kuma ka ce a sai a fifita fakiri akan miskini kuma duk daga Allah to wannan suna da guri kaman wanda ake gwada abubuwa a ciki yawa to an tambaye shi jani fa ajaba radiyallahu anhu sai shi jani amsa bima nasahu abin da yace at-tafsir bain al-faqir as-sabiri bambantawa tsakanin fakiri as-sabiri wa gani shakiri ayu ma'bal yace wa ilahu fi tabdil ahaduhuma ala al-akhar ma'ruf bain al-ulama abab a fifita tsakanin su wannan sananne ne wajen malaman zahiri in an ce bainal ulama wa anan ana nufin ulama iz zahiri qultu yace wa mahallul khilaf inma huwa fi ahli al-hijabi ka gani malaman zahiri ai mahjubai ne eh duna mutamakki ne na filo kofi bisa dal haqaiq wanda wanda suka shiga cikin bisa dal haqaiq wa ma ahlu kofi fi bisa dal haqaiq tsayawa wanda suka tsaya a cikin bisa dal haqaiq wa kullu min ganiyin wa fakir lahu shukran wa sabaran da gani da fakiri kowa yana wannan shakiran ne wannan sabiran ne wa bayanu zalika anna lin nafsi wulu'an to kaga tukun da za fara fitarwa shi nafsu tana da wani wulu'an bi hawaha wato abin da ke fada mata daga son zuciyarta wa mazatan tana da abubuwan da ta cuda jibiliyatiha wa bashariyatiha abin da aka yi ta da shi da kuma kasancewan bashariyar mutum yana ciki fafil fatsari shi kuma talauci bin furiha anhu yana kore wannan washtigaliha yana shagala bima yaktabihi al-hurub min al-faqri yana neman ya hukunci da gudu daga talauci talaban lizatiha dan neman zatin Allah wa shahawatiha da shawanta wa hurubiha gudunsa min azabil faqri daga azabin talauci wani kadi da tarkonta wa biya da al'amuru a cikin wannan al'amarin linnafsu shugulun nafsu tana da shuguli laha min kiyami ha biyu koke da ilahiyati wajen tsayuwata da haƙƙin Allah wa bu'udan laha da nisantanta ana ittisali da saduwa bil hadaratul qudusiyya da hadarin qudusiyya kama annaha fil gina kamar ita tana cikin wadatuwa turidul huruji ila rahatin tana neman fita zuwa ga hutu wal amni da aminci wa tamattu'u da jin daɗi bil lazzati da da daɗin ta wa shawata da shawanta ikhladan ta tabbata ila ardi tabi'ati zuwa ga ƙasar nan ta tabi'a wal jibilatu yanda aka halice ta fa kana fi zalika irin shugulun nan ma akwai shugulun laha an kiyamin wajen tsayuwa bi huquqil ilahiyyati da tsayawa da haƙƙin ubangiji wa budan laha da nisanta an ittisal bi hadaral qudusiyya lataran qudusi wa hatani wayannan guda biyu kuma fitnatani sune fitina guda biyu fil bala'i cikin bala'i min allazina zakarahum Allah subhanahu wataala daga wanda Allah ya ambace su wa nablu wa nakum bi sharrin wa khairin fitnatan wa ilayna turja'un wa nablu wa nablu wa nabluwakum za mu jarabce ku bi sharri da sharri wal khairi da alkhairi fitanatan duka fitina ne wa ila natarja'un duk da guda waje mu gaba ke daya yani fihi ma ai li annan nafsa domin ita rai bil hadratul qudusiyya hadratul qudusiyya mumayyitin laha an shahawatiha tana mutuwa ne daga barin sha'awar ta huzuziha da rabanta wa ma'alufatiha da sabawanta fakharaja laha an muqtaba jibliyatiha sai ta fita daga abin da aka hukuntar da ita na jibliyata wa ɗabi'ata da ɗabi'anta fallam ya kunnu nafsu fi zalika midanun babu wani fage da ko fallam ya kunnu babu wani fage a wannan gurin illa zuhurul wujudi sai dai bayanan samuwa bil haqqi da Allah lil haqqi zuwa ga Allah fil haqqi cikin Allah anil haƙi ga Allah ma tamyizil maratibi tare da bambance martabobi wa tafsili jumaliha da rarrabe jumalinta wa tafsiluha da rarrabe ta wa ma'rifati hawasiha da sanin kebantattuwanta wa ida'iha da ba da ita لكل ذي حق حقه كون من حقي كباش حقنسا هو عين الكيان بتكميل الحقوق الإلهية وانا شيني ainihin tsayuwa wajen cikawa da haƙƙin Ubangiji. Falahu fi tilkal hadarati to a wannan hadara takmilul qiyami huquqi kullin tajalli to tana cikawa ne wajen tsayuwa da haƙƙin kowane tajalli min tajalliyati ilahiyyati daga tajallin Ubangiji wa bi haqqi kulli ismin tabawa kowane suna haƙƙinsa wa sifatin tabawa kowane sifa haƙƙinsa min al-asma'i wa sifatil ilahiyya daga sifofi daga a sunayen Ubangiji, wa fi kulli zalika a kowane lokaci muttasifin bi kiyami bima yujabu alaihi zai ta sifatu da tsayawa da abin da ya wajaba a gare shi na hukumar wakati wato hukuncin lokacinsa fi tilkal hadarati a wannan hadara wai za a rabta hada idan ka duba ka ga ka falganil kamilu shakiri yi magana ya zama falganiyu kamilu shukuri shi alganiyu mawadaci kamilu shukuri mai cikan godiya duk da kamilu hukukin ilahiyya wanda yake cikawa da haƙoƙin ubangiji sabitus sabari to shi kaga samu haƙuri bi zammin nafsi saboda zargin zuciya an ikhlali ila al-ardi gabanin dawama zuwa ƙasa wajen ɗabi'a wajen biyatiha wajen ɗabi'atar da yadda aka halicce ta ma a shi take maili hali zalika tare da tsananin karkatanta zuwa ga wannan wa kamalu ubudiha da cikan saukowanta ba huwa fi muqasa fi zanniha ana sanya shi suna muƙasa na wajen zargi fi ta'adin shadidin cikin tsanani cikin wahala mai tsanani ba huwa sadirun to ya zama mai haƙuri shakirun kuma mai godiya kenan saboda ya haɗa wayannan siffofin li'annahu domin shi fi hadha al-midan a wannan guri lan yakun qiyamu fil gina li nafsi bai zamo ya tsaya da haƙƙin wadatuwa saboda sha'awan kansa ba wa ma huwa shi ya zamo ne bis subuti da tabbata fi ma aqamahu Allah fi cikin abin da Allah ya tabbatar masa fa bana laka sai ya bayyana annahu sabirun shakirun shi ya zamo mai haƙuri ne kuma mai godiya ne likaunihi saboda kasancewansa ya shahadu nafsu halifatan lahu domin ya gane shi kansa halifa ne na ubangiji fima wallahu alaihi cikin abin da ubangiji ya jibantar da lamarinsa a kai min al'amwalin daga dukiya liman dilatul wakili ya zama matsayin kawo kawo ka bayar ne da rabbul mali ga ubangijin gida yuda yana bayarwa idza amarahu rabbul mali idan ubangijin gidan ya ce ka bayar sai bayar bila ɗaya da kyauta wai yumsiku sai ya rike idza amarahu rabbul mali bi imsakin in ya ce kar ka bayar yashhadu li hadha qawluhu ta'ala shine ubangiji yake tabbatar maka wa antiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi an gani kaga shakiru sabiru al-ganiyu shakiru idan ya tsaya kan haƙinsa ya samu sabiru saboda haka la li hazzi nafsihi bal li littiba'i amri maulahu tare da akwai son son amma ya yarda ma'aikaci ne zauna duk wanda ya zo in na ce ka bashi ka bashi in ban ce ka bashi ba ka kiyaye kawai saboda haka ai yana son shi ma yi wani abu nashi amma da ya ga cewa shi wakili ne na Allah a gurin to saboda haka ya yi haƙuri wajen rashin bin son zuciyarsa saboda haka ya samu sabiru sannan kuma ya samu shakiru kaji yadda abin yake to amma a wajen malaman can sun kai to dai kuma nan kuma kaji wa amal faqiru shi kuma faqiri fa innahu idza tasafat nafsuhu bi isal al hadrat al ilahiyya shi ma idan ya siffantar da kansa da sadarwa da hadarin Ubangiji, wa ƙala ainihin jamal kudusi, ya gane jamala ce ta kudusi cikin talaucin, kowa fi bakar fahiya, fahuwa shi cikin talaucinsa, sabiran shakiran, shi ma mai haƙuri ne mai godiya aidan, wa shukuruhu, to godiyansa takmilu likiya bi hukuki tajalliyatul ilahiyyati shine cikansa wajen tsayuwa da haƙƙin ubangiji na tajalli jumlatan wa tafsilan جملة بتفسيرها وبحقوق من كشف له من الصفات da haƙƙin abin da ya yi inkishafi gare shi daga siffa wal asma'i al ilahiyya fa huwa yuda fi jami'i zalika li kulli zi haqqin haqqahu shi ma yana ba wa kowanne mai haƙƙi haƙƙin salata zira alaihi daga salati wato gafala ba ta faɗo masa cikin wannan aikin wala ta tadahashahu mu'dilatin kuma wahalhalu ba sa rikitar da shi na wajen tanazzulatin saukar halin da yake ciki is sara fi dalika kulluhu in ya kasance cikin wannan qiyamuhu lillahi billahi min allahi an allahi ya tsaya ne saboda Allah cikin Allah daga Allah da Allah laysa lahu an ghairi allahi akhbari ba shi baya tunanin wani Allah cikin wannan tsayi wanda yake ciki wala ma a gairar lahi karar kuma ba yi tunani da wani Allah wajen tabbata wa bi hasbi takamilihi li hadhihi huquqi wato gwargwadon cikawansa ga wannan haƙi yasiru kamilu shukr li rabbih zai zama mai cikakken godiya ne ga ubangijinsa wa sabaruhu hakurinsa huwa zammuhu li nafsi an mailil muqtada tabi'a dab'aha wajibiliyatiha shine zai yi haƙuri ne cikin zargin da kansa zai yi wa kansa gabarin kar ya karkace gabarin abin da Allah yake nufi da shi wajen ɗabi'a ko abin da aka halitta abin haka wa an hubudiha ko saukanta ila ila asfalis safilina a ce ya koma baya bilmaili ila rahatin wajen karkata zuwa ga hutu wallar zaci ko jin daɗi washahawatu ko shahawa wata matu'u ko ni'imtuwa bi muktabiyatul huzuzi wato da abin da aka hukunta na jin daɗin sabi shiddatul hurubi wajen gudu wal bu'udi da nisa an abadadiha daga kishe ta ne da azabi ne daga azaba wannan kali da tarko watan kishi haka ya kamata ko da kuma na ƙasa alatiyyar lawazimul fakar wanda duk wa'annan su ne abubuwan da suke lizantar talauci kowa aidan shi ma nan sabirun wa shakirun shi ma mai haƙuri ne mai godiya in lam yakun qiyamu min al-faqr bi nafsi domin talaucin sa bai kasance ya tsaya da kansa ba wa inna ma huwa yayi ne sabitul qiyami matabbacin tsayuwa kima a kama hullahu cikin abin da Allah ya tsaye da shi fiye cikinsa fa zahara laka abin da zai bayyana maka istiwa uhuma daidaituwansu fi hazal midani a wannan kujera illa annahu rubbama takunu hunaka babu hanatin lilgani sai dai akwai wani shashi da zai iya yiwa ma a ce ya wuce wajen mai kuɗi bimula bimula mahatin kamar kiftawan attala zuzubin rahati yadda shi yake jin daɗin ɗan hutu min al'alami babu raɗaɗin talauci allazi ya ji duhu alfakiru wanda shi matalauci yake ji fi nafi nafkihi al'ahal wajen ciyar da iyalansa shi ya wadatu wala auladi da ayaye wala sahabu da sahabbai wa garin da waɗansu su talaka ba haka bane illa anna hadha lazimul lil bashariyati duna ruh wannan ya lizinci gangan jiki ne ba ruhi ba wa hunaka aidan hannatin akwai wani abu kuma lil fakiri ga fakiri bi wujudil alam wanda yake samun tsana radadi watan kiji na kasa wa biki da da kunci wal haraji da laifi fi maqamil bashariyati a muqamin sannan mutuntaka fakat kawai limu talibati cikin nema bi ma la qudratu lahu alayhi ba zai iya samun abin da ba zai nema abin da ba zai iya samu ba min nafaqatil ahli wani lokaci ba zai iya ciyar da iyalansa ba wala auladi ko yaya wala sadi ko abokanai wa gairin da wadansun su wa bi hadhihi hadhihi hannati da wayannan abubuwa guda biyu ya kuna ya kasance sabaruhuma wa shukuruhuma da haƙurinsu da godiyansu wa ya dakhuluhuma khilafun fi tabdili aka shigar da su cikin sabani cikin tabdil wa idan taqala ila maqami talazzuz bil faqri amma in aka ciro zuwa muqami na jin dadi da talauci wa ibtihajihi da bukatunsa bi na'imihi da da ni'ima fala sabara lahu hina izin babu hakuri cikin wannan lokacin innama huwa shakirun ya zama mai godiya ne fi kulle halin a kowane hali ko bi man dallatul gani shakir shi ma yana daidai da matsayin alganiyu shakiru ne wa haza wannan yanazu bi mahabil mawhubati yana samu da tsantsan kyauta laysa lil kasbi ilayhi sabila wannan babu kasbi ba tsoruri bane ke sa mutum ya samu wannan in ta hama amlahu alaina radiyallahu anhu kaga yadda aka zo aka daidaita su baya saboda shi talaka yana jin alamu matar shi ta ce ya kawo babu gidansa a ce ana neman kuɗin makaranta babu yana jin wannan alamun amma ya ɗauke amma iya wannan yana zama ne a bashariyarsa ba a ruhinsa ba ruhinsa salimatun ya san kawai haka Allah yake nufi da shi ya yarda Allah yana nufin a yi hakan ne to alamun ɗin da yake tabbata to wannan shi kansa yana komawa wancan kujera ma'ana sun samu mustawiya ne cikin daraja to shi ne abin yadda yake da ba da wahala eh وسميته رضي الله عنه ناجي شو تجاني يقول يا ترى الجهل بالله أين الكفر إيه الجهل بالله أين الكفر صراحة إيه mutum ya kasa gane ko Allah ainihin kufuri tsantsan kafirci ne wa Allah sarrahan a fili almajmun ala khuludi sahibu tunari abadan wanda an yi ijma'i duk wanda ya kai haka to zai iya dawama a wuta har abada Allah ya kiyaye mu wal jahl billahi ta'ala shi kuma ka jahilci Allah huwa ainul ma'rifati billahi shine kuma ainihin sanin Allah eh ne aljahl billahi ainul kufri wal jahl billahi ta'ala huwa ainul ma'rifati billahi kwarai da gaske shi ibrahim ya faɗa a cikin diwani ya faɗa balalin bi ainihin layi ainihin hidayacin ka ɓace bi ainihin layi ka kasa gane Allah ainihin hidayacin shine asalin shari'a shi ne ainihin shirya wa iyaka menene ilan na ƙashi wa iyaka an baladun bi ainihin laye ainihin hidayatin ka ce kayi kayi ka gane Allah ka kasa baladun bi ainihin lahi ainihin hidayatin shi ne asalin hidaya shi ne kuma shirya jahilcinsa kuma shi ne to gashi nan dai yanda zai kawo to amma zaka ji wannan baitin ne nake ganin Shehu Ibrahim ya wake ma yana cewa wal jalib billahi huwa aynu aynul ko wal jalib billahi ta'ala huwa aynul ma'rifati billahi wa sarihun an imanul mujtami abayyana yake imani al mujma'u ala khulud sahibihi fi jannati abadan sarihul iman mabayyanin imani wanda aka yi aka yi ijma'i ala khuludi sahibi fil jannati abadan wannan mutum zai iya tabbata a cikin har abadan fa amal jahalul ladhi wa ainul kufri shi jahilci wanda yake shine ainul kufri fa huwa jahalu bi martabatil uluhiyyati shine mutum ya jahilta da martaban uluhiyya bima tasdiquhu da abinda mutum ya cancanta min al kamalati wal lawazim wal muqtadiyati da abin da zai cancanci mutum daga kamala lazimi muktadiyat wa ma tatanazzah anhu da abin da zai tsarkaka min wujuhil mustahilati daga fuskoki na korare fa hadha huwa ainul kufr billahi wannan shine ainin kafirci wa Allah wa amal jahlus sani amma na biyu fa huwa jahl bi haqiqati allazi wa kunhu zati ka gani baladun bi ainillahi ainin hidayatin wa iyaka wa menene نقص بيت يجي ظالي و فالجهل بالحقيقة الذي يكون ذاته jahilci na hakikan sanin yaya Allah yake shine balalun bi ayin Allah kenan min haisu ma hiya hiya fa inna hada jahalun jahilci ne huwa sarihul iman shine tsantsan imani wa kamalul ma'rifati billahi kuma shine cikakken sanin Allah iz haqiqatul ajizi domin hakikan gajiyawa an darkil ma'arifati wato mutum bai iya sanin samun Allah ba bi kunihi yadda yake huwa haqiqatul imani billahi الدر العجز عن درك الإدراك ال- العجز عن درك الإدراك إدراك والبعث في ذات الله إشراك كنا نعم ومن يدعى المعرفة كنه duk wanda ya ce ya san Allah ainihin Allah faƙar kafara gafiri ne in ta ma amlahu alaina radiyallahu anhu abin shehu jani ya faɗa kenan ya tsaya wa min kalami yayi radiyallahu anhu da faɗan shehu jani fi idal wudatul wujudi cikin bayyana kadaitakan wujudu wa bayani hada bayani ta alamar hadal qaumi me sufa suke nufi da wudatul wujudi radiyallahu anhu wa ibdal ma qala al zahiri da ɓata abubuwan da ma'abuta zahiri suke faɗa min ihalatul wuda na kewayen wuda wa mutalani ma alzamu liman qala biha qala radiyallahu anhu bayanuha wannan wudatul wujudin nan yawancin wahabiyawa sun ɗauka an aka ce wudatul wujudi ya komi Allah ne su aka suka ɗauka to shine ke cewa to bari mu nuna musu yadda abin yake don su gane ba haka ba ne su abin da sufaye suke nufi ga abin da yake nufi kala radiyallahu anhu bayanu ha min wajhaini tana da fuska biyu ne alwajhul awwali anna alami alkabir kazzat insani fi tamsili alamul kabir alam mafi girma alam mafi girma kazzatul insani fi tamsili kaman zatin mutum cikin tamsili wajen misali ko misali kenan fa innaka idza nazarta ilaiha idan ka kalli alam na mutum wajadtuha mutahidatun zaka same ta a hade yake ma tilahi ma tarakkabat minhu amma kuma gashi nan akwai ikhtilafi ma tarakkabat minhu an yi mutum ne daga mani haka ne mataki ɗaya kenan ya dawo ne gudan jini mataki na biyu kenan ya dawo ne gudan tsoka mataki na uku kenan sannan sai aka yi mar gabbai sannan aka yi mar hanyan jini sannan aka yi mar hanyan jijiyoyi mataki daban-daban ne kaga tarkibi ne amma alam ɗaya ne wannan akwai wanda ya fasa haka sannan sai aka fitar da kayan ciki aka fitar da zuciya aka fitar da ƙasusuwa aka fitar da kunne aka fitar da idanuwa aka fitar da hanci aka fitar da baki aka fitar da haƙora wannan duka baki ɗaya tarkibat ne kowanne daban-daban ne amma a cikin wa a cikin mutum ɗaya shine alamul kabiri shi mutum ɗin misali fi taswiri wa hasiyatun min sharin ka gani ga gashi wa jildin ga fata wa lahamin ga nama wa azmin ga kashi wa asbin ga jijiya wa murhun ga bargo haka ne ko ka ɗaya biyu uku hudu biyar shida to in ka duba a jikin mutum wannan haka kawai wannan wannan jildin na farko ba sunan shi nama ba ko fata sunan shi don wannan abin da yake ɗauka da bambanci da naman da yake ciki in aka kwaye wannan sunanka ka ji ciwo wani abu ne kuma a ciki ya sha bamban da wannan kafin wannan ya zo ya haɗe kaga alam ne mai zaman kansa shi naman da yake zuwa mataki na biyu kaga in ka dube shi wudatul wujudi ake nufi in ka dube naman da yake jiki shi naman zaman kansa daban yake ba daidai suke da fatan ba alam ne na biyu wanda yake zaman kansa tartibul sani ne sannan jijiyar da aka sa a cikinsa shi ma hanyarsa daban ba a baje yake ba a amar hanya ne a jiki shi ma alam ne mai zaman kansa ba daidai yake da wannan ba sannan hanyar jini da yake jiki ba hanyar ba a kan nama yake tafiya ba hanyarsa daban na wajen shayar da duk kowane abu a jikinsa saboda haka shi ma alam ne mai zaman kansa in ka duba sai ka ga har a zo kan ƙashi ƙashi shi ma alam ne mai zaman kansa akwai abin da ke raya shi wanda in ya samu ciwo ana masa treating ɗinsa daban ne sannan cikin ƙashin akwai ɓargo don ka duba za ka ga jikin mutum an yi shi ne akan saman bakwai alam bakwai ne kaga amma kuma gashi na jikin mutum daya saman bakwai kasan bakwai duk na jikin mutum ne kaga alam bakwai kenan sai yake cewa to kaza daga ikhtilafu jawarihahu haka nan sabanin jawarihahu gabobinsa wa dabai'ahu da dabi'arsa allati rukibat fi wanda aka dora a jikinsa wa biha qama bunyanuhu daga nan ne aka aka tasar da ginin dan adam fa idza fahimta haza idan ka fahimci wannan zahara laka butlan ma alzamu min nafil wuhdati zai bayyana maka duk wanda ya ce yana kore kaɗaituwan abu mai yawa ya zamo ɗaya ya kore maka shi littizami tasamin sharifi saboda ɗaukaka maɗaukaki wanda ya lizimci ga wa'innan abubuwan gaba ki ɗaya walaysa Allah mustan kirin anya jama'al alamin fil wahidin nan ne fa an gane ko to wal wabi'u da abin da aka sa wajtima'ul mutanafisina da kuma saruwan wanda ake tanafusi wabiddaini da kishiyoyi ila akhiri ma kila zuwa ƙarshen abin da aka ce kulna sai muka ce la yalzamu ma zakarahu huna bai lizunci abin da muka ambata anan balle annahu wa in kanat al hawas mutaba'idatun idan ke bantattun ya kasance wani yayi nesa da wani fal asalu al jami'u al hazatun wahidati haka ne idan kanka yayi banban da kafanka amma dai a jikin mutum ɗaya yake. Ko? Idan idanuwanka ya yi banban da kunnuwanka da hancinka ya yi banban da yatsun kafanka ko sun yi nesa tsakaninsa da yatsun hannayenka a dai jikin mutum ɗaya ciki. Saboda haka waye ya tara wa nan wanda kafan ya in ka taɓa nan ɗin har nan ɗin sai ka ji shi ko ina sai ka ji shi kenan an yi mutara kidi ne amma kuma in ka duba za gani aljami'u laha zatin wahidatin ka zatil insani sawa'an bi sawa'in babu wani abin da ya saba ko akwai babu to alwajhu sani wajhi na biyu zata alamin fi kaunihi makhluqan shi zatin alam kasancewar shi an halicce shi ne kullu li khalqin wahidin subhanahu wata'ala wa li khaliqin wahidin wanda ya aljazu Allah subhanahu wata'ala wa asara li asma'ihi da kuma gurbi na sunaye fala ya kharuju fardan min afradil alam babu wanda zai fita fardan daya daga cikin afradil alam ana hadal hukumi daga wannan hukuncin daga wannan hukuncin wa in talafat anwa'ahu ko da nau'in sa ya bambanta fal asal alladhi bariza min wahidun asalin da ya bayyana ci guda ɗaya ne fa bi hadha nazaru da wannan kallon huwa mutasawi sun daidaita fa ya lazama ittihadi to ya lazanta a hada su waje daya wai ne talafat ajzahu ko da yayi yanku an sani kama zikira fi zatil insani kamar yadda yake cikin dan adam wa yana ma tahallafat nasbuhu bi hasbi ma faddaltuhu mashi'atul haqi ko da wa yana ma tahtalifu ta saba ne wajen nasbarsa gwargwadon abin da aka fifita shi na mashi'an ubangiji fihi min baini sharifi madaukaki wa wabi'in da makaskanci wa alin da madaukaki wa safilin da makaskanci wa dalilin da makaskanci wa azizin da mumbuwayi wa azimin sha'ani da mai girman lamari wa hakiri da makaskanci ila akhirin nasbi fihi dukkan dai abu ɗaya ne ko akwai bambanci babu walam takhariju tafriqatun nasbi babu abin da ya fitar da shi naga shirka na nasba an huhudati zati yi daga cewa ba a cikin yake ba kama anna zatal insani wahidatun kama yadda dai mutum yadda yake shi kadai din nan amma komai yana nan wa hudatiha kadai tuwansa la tunashik tilafin nasbi ajzaihi bai kore dan an ce hannu daban kafa daban kunne daban hanci daban baki daban ciki daban baya daban duk bai kore daga cewa ba tare suke ba ko wati sasikul juz'in da ke bantan kowane yanki ko kullum bi hasiyati da hasiyarsa fa inna hasiyatul yadi zaman hannu gairu hasiyatul rajuli ba zaman kafa bane wa hasiyatu ma gairu hasiyatul aini wa innan kada su kuma ba kaman ido bane wa haka za sairul hawasi haka sauran hawas wal aba da gabbai wal ajza da yanki wa inirtafa wajahu fi gayati sharafi ko da fuskar ya ɗaukaka cikin mafi ɗaukakan ɗaukaka wani hifabi mahallihi ko ya yi ƙasa shi ga ya taba'a a bi'a wal ihana wajen isa matuƙa na raunana ko kaskantarwa lan ya kharaji wa an kauni zati ba ce dai ba shi bane na wuhuda ma tilafil khawasi tare da sabawan keɓantuwa misal ma kunna fi zatil insani kamar yadda muka faɗa akan zatil insani nafsu sun makala radiyallahu anhu wazida waje salis ya ƙara wajahi na uku fi ibahi yadda zaka gane wawa ittihadul wujuhu min haythu qaybanul wujudi shine kadaituwan kasantuwan abu na ta gurin da ya zo na wujudu alaimin hadaratul haqqi daga samuwansa daga hadaran ubangiji faidan mutahidan kwaranye ne amma a haɗe waje ɗaya su ma tahtalifu hawasi sannan ta iya samu saɓanin keɓantuwansa ya samu saɓanin keɓantarsa wa a jaza'uhu da jizinsa bi hazfi ma tufaddala zalika alwujud ta gwargwadon zai fifita ta wannan kasantuwa fa inna yattahid zai kadaitu fi ainihin jumlati cikin ainihin jumla wa yufarriq zai rabu fi halin tafsiri wajen rabawa misalu fi shahidi misalin sa wajen shaida misalul murad shine misalul muradi abun nufi fa innal hurufa shi harafai almutafarriqatu wanda ya zamo ya ɗaiɗaitu fi muradin cikin manufa wal kalimati da kalmomi almutanawwi'atun wanda yake nau'i nau'i wal ma'anin da ma'anoni mukhtalifatun wanda ya saba allati dalat alayhi suratul murad wanda ya nuni akan sura na nufi lan takhariju an hudatul muradiyya ba ba fitar da shi ba daga kadaituwan abin nufi fa innahu ma samma illa al-murad at-tasawwur fi ashkalihi babu abin da ya saura sai dai nufin taswiri cikin zanensa addalatu ala al-ma'ani wanda ya nuni cikin ma'ana al-mukhtalifatu wanda yake sabani wal hurufu da harafai al-mutafarriqatu wanda suke daban-daban wal hawas da hawas al-mutanawiyatu wanda suke da nau'i gaira mu'talifatun ba wanda aka saba da su ba wala mutamasilatun ko wanda suke kama fai naka kai idza nazarta ila aini tilka suwari idan ka kalli wannan sura na mutum allati ihtalafat hurufiha wanda harafin ta yayi daban-daban wa kalimatiha da kalmominta lam tara illa muradu tajalli ba abin da zaka gane sai dai ka gane manufan tajalli fi ashkaliha yanda aka yi mata shakalu bima hiya ayyul murad ita ce kuma abun nufi fatattahidu za ta haɗu bil muradiyatin da abin nufi wa tattalif kuma na ta saba bisuwari a sura wal ashkari da shakali wal kalimati da kalmomi wal ma'anin da ma'anoni fa kama annal murada kama yadda manufiya yake fi tilkal hurufi a wannan harfofi aina tilkal hurufi wancan harafin shine wannan harafin dai wal hurufi dalika al muradu aina tilkal muradu abin da ake nufi da harafi cikin wannan manufa shine aini tilkal muradi shine manufan wannan manufar abin da ake nufi da kafa shi ake nufi da ido abin da ake nufi da ido shi ake nufi da hannu muktalifal ashkari amma kuma siffar su daban-daban ne wal asraru abin da aka sa a kafa ba shi aka sa a hannu ba wal khawas da ke banta wal ma'ani da ma'ani allati gairi zalika wanda yake wani wannan كذلك نهاية الوجود في ذوات الوجود haka nan ƙarshen samuwa cikin zatin samuwa ainihin tilkar zawati shine asalin tilkar zawati wannan zatuttukan wa tilkar zawati fi zalikal wujud aina zalikal wujudi shi kuma wannan zati cikin wannan samuwa shine wannan samuwar wa hiya aidan mukhtalifatul ashkali shi ma ya saba ne na wajen shakali da sirrori da hawas to kadaituwansa fi ainin zati a cikin ainin zatil wujudi lam takharijwa an ikhtilafi ba a fitar da ita daga barin sabanin na shakalinta sirrorinta ma'aniha hawashiha wala tiraqiha ko rarrabuwanta fi tilkal asrar cikin wannan sirrori wal hawas da hawas wal ma'ani da ma'anoni ya kharijwa an wudatiha wanda za fitar da ita daga wuda da zalikal wujudi a wannan samu mislu ma fil hurufi abin da ke cikin harafai wal muradu da manufa kama annal wudatul muradu kaman kadaituwan samuwa su matakharijuwa a fita da ita an ikhtilafi ashkaliha daga sabanin shakalinta da sirorinta da ma'anita da hawashinta da rabuwanta fi hadhihi umuri yakhrijuha min ittihad a ce a fita da ita da kadaituwan ta fi zalikal muradu a wannan manufa ba to wannan a zan na san nayi maganganu da yawa a dunkule amma zan faɗi yadda za a gane shi kawai insha Allah su maƙala qadasa lahu sirrul azizi sannan ya faɗa Allah ya tsarkaka zuciyarsa maɗaukakiya sirrinsa wa kadita ba alhaqu ubangiji ya bayyana liman fahima ga wanda ya fahimta wallahu yaqul alhaq ubangiji yana faɗan gaskiya wa hadis sabil kuma yana shirar da mutane su gane in ta min imla'i ala muhibbina sayyidi muhammad bin al-mushri to nan abin da zamu yi magana akai shin a jikin mutum meye mutum ruhi zai iya tsayawa ba jiki saboda haka bai zama mutum ba me mutum wannan duk maganan da yake yi din saboda wannan duk yana faffaɗan tafasiru tafasiru ne shin yanzu misali a shari'a idan ka cire mutum hannu wannan ka kashe mutum wannan hannun ka kashe mutum ka cire nan ka sare nan ka kashe mutum idan ka kashe mutum ka kashe mutum raƙumi ɗari ne za ka yi azumi sittin amma in ka cire wannan ka kashe mutum raƙumi ɗari ne amma ba azumi idan ka cire ido biyu wa mutum ka kashe mutum raƙumi ɗari ne ba azumi idan ka cire hancin mutum nan raƙumi ɗari ne ka kashe mutum amma ba azumi idan ka cire labansa haka raƙumi ɗari ne ka kashe mutum amma ba azumi amma in ka kashe shi ga baki ɗaya raƙumi ɗari ne da azumi sittin ma'ana duk ka taɓa mutum idan ka samu cinyan mutum a daji daga nan ya kwale to ka masa sallah amma in ka samu gaban hannun mutum ka binne shi saboda ba kowa ba ne nan nashi yake cirewa ya rayu amma nan ana cirewa ya rayu amma kuma ba a bashi in ka cire wannan ka kashe mutum ga baki ɗaya ba saboda haka wani abu ne kaga juzi'i ne daban daban daban daban kowanne in aka taba sai a ce mutum mutum mutum mutum ya ayyaji ko eh a in ka cire wannan mutum ne in ka cire wannan ma mutum ne saboda in ka cire ido in mai ido ɗaya ne yana kallo ɗaya to wannan ɗayan shine mutum ɗin gaba ɗaya kana tsokalewa ka tsiyaye shi kenan ka kashe mutum ba raƙumi hamsin za ka bayar ba ɗari za ka bayar in ido ɗaya ne da shi domin ido ɗayan a matsayin biyu yake shi kuma a wajen sa in biyu ɗin ne kuma ka cire gaba ɗaya suna nan kaga mutum to haka shari'a take tafiya to wanne ne mutum to ajaza'u kenan wa ashkalu muktalifatun to abin da yake so ya nuna muka kenan ana saboda haka duk a jikin waye sai da kuma jikin mutum to waye mutum din saboda haka shi mutum majma'ul misali majma'ul misali shi ake kira mutum an fahimci abin da nake nufi duk maganganun da muke dogon larabci mu kai shi ƙarshe ne amma abin da yake nufin ka gane kenan ba abu ɗaya ba ne mutum za ka ga juz'i to an taɓa wannan an ce an taɓa mutum an taɓa nan an ce an taɓa mutum kuma ga wannan a sama yake wannan a ƙasa yake to yaya aka yi dukkansu a jikin wa yake to saboda haka ashe mutum shine wuhudatu wuhudatul wujudi dukkan ka sai ka zamo ɗaya in kashe ka aka yi kai kadai sai a ce mutum in an cire maka hannu a ce an kashe mutum in an cire maka ido a ce an kashe mutum kuma ga kanan kana yau to wannan shi ake nufi da wuhudatul wujudi da su malaman zahirai suke cewa an an ce wuda na wujudu ana ganin komi ya zama Allah ne a'a kasaratu ne ya zama wahidatun ga abu ne mai yawa amma kuma ɗaya ne a jaza'insa daban gashi mun yi magana shi dan adam walaysa allahi mustankirin an ya jama'al alami fil wahidin nan ai haka abubuwan suke idan ka dauki dan adam dan adam dabba ne dan adam mutum ne shi yasa aka ce ma min dabbatin bil ardi illa lillahi rizquha to ai dabbatu bil ardi an ce al insanu ana kiran sa hayawan insanun hayawanun ai dabba ana kiran mutum dabba ana kiran dabba dabba eh saboda haka dabban nan ana kiran mutum dabba hayawanul muftaris ana kiran su gairu muftarisi a cikin dabbobi akwai mai farauta akwai wanda baya farauta duk mutum yana ɗaukan wannan ɗabi'a ɗabi'an duk wani halitta da ka sani har mala'ika yana jikin ɗan adam ɗabi'an shaidan da shaidani da kowaye yana jikin ɗan adam dukkan ɗabi'un gaba ɗaya yana jikin ɗan adam saboda haka bayyanarsa ne in ya bayyana sai ka gane cewa wannan mutum ya zabo kamar dabba ko ba faɗa? ai ɗabi'a ce ta bayyana saboda ya yi abin irin na dabbobin eh mutum ya zamo kamar kaza mutum ya zamo kamar kaza mutum shi kenan banda cin nama kamar kure ai ya bayyana ko ko ba gane ba to duk irin wannan baya fita jikin dan adam mutum haƙuri kaman kaman ba mutum ba kaman ba mutum ba yayi haƙuri ba a samu akwai mutumin da kai kanka saboda tsabin haƙurin san kana cutar sa kai da kanka zaka ce in wannan ba yabe ba zai shi ba zaka cuce shi yayi magana ba kuma ya san ka cuce shi kuma ba zai nuna maka ba kaga halimun sabirun kuma yana sane amma ba zai nuna ba to irin wayannan duk gabaki ɗaya siffofin a yana haɗuwa a jikin waye a jikin mutum to ashe an haɗa dukkan alam a jikin mutum ɗaya kaga wuhudatul wujudi dukkan wujudu na jikinsa yau ya kira zuwa ga Allah aikin mala'iku ya kira zuwa ga Allah aikin annabawa yan an jima ya koma kiɗa aikin shedanu ya koma kiɗa da rawa aikin yan iska kuma duk shine ne kuma ba wai ya canza kama bane ya ajiye wannan sifan ya fito a'a a cikin shakkalu shine yake magana mukhtalifatul ashkal wa asrar wa hawasi wa ma'ani ila ghairi zalika duk yana faɗa maka kowanne akwai mukhtalif da yake shiga ciki saboda haka ashe kenan mun gane wudatul wujudi yadda su wahabiyawa suke zato in an ce wudatul wujudi ai komi ya zamo Allah su haka suke dauka suke yakin haka to ba abin da ake nufi ba kenan shine shi ne ya kawo ya warware wani liman akala shi yasa ba yadda za a yi Allah ya kawo abu ya zama wallahu ya qulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil duk abin da aka faɗa haka abin yake eh to wanda Allah ya sa ya gane shi ya gane Allah ya ganar da mu ya ba mu ilimin albarka ya kara mana lafiya zaman lafiya ilahi man la yanjiqu an hawa سيدنا مولانا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الله الحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العزيز صلاة تملأ العزل والأبد الزمان ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين